بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kawo mu wannan yini mai tarin albarka yinin juma'a wanda ya daidai da 28 ga watan rabiul awwal watan uku a musulunci yau shekarun hijira 1445 daidai da 13 ga watan goma miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka wanda yake daura da gidan distinguished senator alhaji muhammad danjin magoji wanda yake wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin sa ɗanba na fara tafsirin alkur'ani mai girma wanda zai dinga maimaituwa duk mako-mako a wannan masallaci nawa mai albarka insha Allah a musani cewa wannan masallaci in ma da ba a san sunansa bayan sunansa ya fita shine masjid darul qur'an kamar yadda shi malam Umar mai gabatarwa ya sanar masallaci wanda yake da alaka da alqur'ani mai girma ko makarantar ma ita ma haka sunanta masjidu wa madrasatu darul qur'an Allah ta'ala ya ba mu albarkar alqur'ani mai girma farko godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya raya mu ya kawo mu wannan lokaci mai albarka kuma ya samu cikin bayinsa waɗanda suke da alaƙa da alƙur'ani suke da alaƙa da karatu kuma da karantarwa muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa wannan ni'ima domin ba dukkan ɗaya daga cikin bayi Allah ke wannan ni'ima ba muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana wannan ni'ima ya ƙara mana albarka a rayuwa akwai manya-manyan baki ga sunan ta ko'ina wanda sai dai a yi haƙuri da jin waɗanda Allah ya kaddara za mu kama sunayensu amma waɗanda ma ba musun sun zo ba suna waje suna da yawa da farko dai akwai shi cif imam na wannan masallaci malam usman da shi da 'yan kwamitinsa irin su alhaji malam da dr tijjani ga su a kusa da ni da malam umar ga shi likita ga shi malami da sauran dai 'yan kwamiti ladanai da 'yan majalisa na wannan masallaci mune masu fatan alkhairi da kuma duk wannan kokari da wannan shirye-shirye duka su ne suka yi domin gudanar wannan aiki kuma wannan aikin da ya fito zahiri kenan sama da shekara ko abin da ya kai shekara biyu muka fara zuwa wannan masallaci da niyyar gabatar da muhadara ko lacca akalla min yi laccoci sun kai su hudu zuwa biyar a wannan masallaci to kuma daga nan su kwamitin masallaci da mutanen unguwa suke nuna sha'awarsu a kan a zo a dinga karatu na mako-mako a wannan masallaci to allah bai kaddara ba sai yanzu don yin ƙwarin ba na yau ba ne gaskiya ba ma ta sha'una illa an sha allah an yi ta zuwa da dawowa da shawarwari da yadda za a tinkarowa aikin domin aiki ne mai girman gaske da ƙarshe dai aka yi shawarwari kuma aka biya wa allah zaɓi muna roƙon allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki bisa daidai akwai ɗaya daga cikin iyayenmu babban famanan sakatare na gidan gwamnati alhaji abdulkadir kawo wanda shi ma ya samu halartar wannan gume albarka mana mai fatan alkhairi kuma sakatare na marayu karkashin kungiya ta jama'atu idatul bid'a wai kamata suna ta jihar gombe shine sakataren mu gaba ɗaya domin duk marayu ne an fahimta Allah da Allah ya albarka akwai alhaji Muhammad dan Juma Rabiu shugaban kwamiti na masallacin Ahajas ko Masjidu Iya'us Sunna dake daura da gidan alhaji Ibrahim Mai Zare ciyaman muna barka da zuwa Allah ta'ala ya kara albarka akwai alhaji baban gida Babewo shi ma daya daga cikin masoyanmu a daya daga cikin na gaba gaban malam Adam Muhammad Dokoro babban malaminmu shi ma muna yi wa malam baban gida barka da zuwa da kuma alaramma Malam Ibrahim Musa, a chief imam na kamar salawati na masallaci Usman bin Affan da ke can bypass a kusa da asibitin mai zare, shi ma muna yi masa fatan alkhairi da fatan barka da zuwa wannan ku mai tarin albarka akwai uba gare mu alhaji muhammad ismaila sa'in duku wanda shi ma muna tare da shi a wannan ku mai tarin albarka akwai alhaji ibrahim funawo wanda shi ma masoyi ne na wannan da'awa akwai kokarin da yake a karkashin ƙasa wanda duka ba wanda ya sani sai mu sai Allah akan wannan da'awa shi ma Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi akwai mutanen manawashi karkashin jagorancin malam Salisu shi ma suna tare a wannan gu da kuma yan media ga sunan na miyatti da namu duk gaba daya su ma sun zo domin halartar wannan majalisi mai albarka akwai wakilci da kungiyar jama'a idatu bidawai ga mata sunna duk wanda ya zo wannan ga yan agaji nan tun daga shigowa kuma shi ma shugaba muna sa ran zuwansa domin mun yi magana da shi in Allah ya da ko bai zo ba zai turo wakilai insha Allah akwai ɗaya daga cikin iyayenmu Alayhi Sa'idu Marafantu shi ma gashi nan Allah ta'ala ya zuwansa da sauran dai jama'a da yawa wanda lokaci ba zai ba mu damar ambatan ɗaya bayan ɗaya ba amma muna yi wa kowa fatan alkhairi yanda aka zo wannan gudiririn alkur'ani Allah ta'ala ya ba mu albarkar alkur'ani gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa muna cikin bayansa wanda Qur'ani zai cece su a duniya kuma da lahira muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi gaba ta biyu a tafsirin alkur'ani shine darasi mafi tsada a cikin dirasatul islamiyya domin alakarsa da babban littafi shine alkur'ani mai girma babu darasi da musulmi ya kamata ko yafi zama wajibi ya mai da hankali kansa kamar darasin alkur'ani mai girma tunda saƙon Allah ne a dunkule ake so a ma bayani ka san ina za ka je ina za ka tsaya ina za ka tashi ina za ka kwanta domin ƙur'ani ba abin da ya bari ma faratna filta mai shai dukkan rayuwarmu gaba ɗaya tana cikin alƙur'ani mai girma inda ilimin mu ya kai za mu fahimta inda bai kai ba za a ci gaba da bincike har Allah ya karɓi rayuwarmu gaba ɗaya to ƙur'ani shine kowa uba na dukkan abin da ya shafi addinin musulunci gaba ɗaya saboda ilimin da yake da alaka da shi babu shakka ilimi ne dai ko kowane ilimi tsada saboda ka sanin alkur'ani da ma'anoninsa to iya cikin abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi musamman abubuwan da suka zama dole ka sani a matsayinka na bawa daga cikin bayin Allah na ka bar haram ka zai kiwa halal to wannan aiki da ke kan kowane musulmi ya san wannan abu na biyu ko na uku zan ce a za mu bi tsari kamar yadda muke da shi a da na fassara alkur'ani da alkur'ani ko fassara alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dunkulala ce masa at-tafsir bil ma'suf tafsiri da abin da nassi ya tabbatar da shi kuma wannan shine a'la maratibut tafsir shine mafi kololuwan daraja a cikin tafsirin alkur'ani mai girma ba laifi bane idan masala ta fi ta taso abin da ya shafi auratayya ko abin da ya shafi barban gado ko abin da ya shafi tsarki da alwala in har haja ta zo kan a gabar to babu laifi za mu ɗan taɓa bisa abin da Allah ta'ala ya hore kuma abu na gaba a cikin shi wannan tafsiri za mu tafi da al'umma da yawa gaba ɗaya da farko dai mu ɗaliban ilimi dama namu ne sannan har waɗanda suke gaba-gaba wajen karatu to in Allah ya yarda za a ji abin da zai ƙara tunatar da al'umma da kuma abin da zai zama guziri a wannan rayuwa ta mutu duniya da kuma lahira abu na hudu zan ce a dama can tun daga fara tafsiri na a wannan gari shekara takwas yau kenan a mun faro karatu daga suratul fatiha muka bi bakara mana abin ajere tun daga farko har kuma Allah ta'ala ya kawo sura mai namba ta goma sha biyu ita ce suratul yusuf alaihi salam wanda shi tafsirin azumi idan mun zo dorawa miki tafsirin mako mako shi ma dorawa miki saboda ka ba wani gaba da muka bari ba ce ajere miki tafiya da tafsirin saboda kai wannan majalisi shi ma za mu dora insha Allah daga abin da muke tafiya da shi aka na tsarin tafsirin mu insha Allah mun tsaya cikin surtu Yusuf mun yi darasi daya biyu uku a cikin ta wanda yau kuma za mu dora amma bisa shawarwari da kuma wannan shine budewa na tafsirin mako mako anan za mu dawo farkon surtu Yusuf din waɗanda suka ji wancan darasi uku dama da yawa muna tare da su ba ya zama ƙarin fa'ida akan fa'ida waɗanda kuma yanzu ne farkon zuwansu za a tashi da sukin daga farkon sura insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma zama akan daidai da aiki akan daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikilasi ya ba mu ikon yi dan shi da kuma mafatan Allah ta'ala ya karba mana muna roƙon Allah ta'ala ya hana shedan zamar mana da kafa Allah ta'ala ya tabbatar da daga daga mu akan wannan aiki Allah ya ba mu ikon yi dan shi dukkan wata fitina ta zahiri da batini muna roƙon Allah ta'ala ya kawar da mu a kanta fitina ta ɗan adam da aljini muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya waɗanda suka zo wannan majalisi da niyyar jin alkur'ani Allah ta'ala ya tattara mu aladan gaba ɗaya abinda za mu yi na kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ya ba mu iko zama akan daidai da aiki da daidai da kuma tabbatar da daidai a rayuwarmu Allah ramma bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
a kuma darasin zai dinga daukan awa daidai ne insha Allah inda muna yan media suna da tsari wanda daga za mu wuce iyaka za su mana ishara mu tsaya darasin ba zai wuce minti 55 zuwa awa ɗaya ba insha Allah kullun tsakanin magariba da isha dora na juma'a Allah ta'ala ya mana jagora suratu yusuf alaihi salam ita ce sura mai namba ta 12 idan ka dauko kirgen surorin alqur'ani daga fatiha zuwa kanta ita ce mai namba ta goma sha biyu cikin sururin alkur'ani mai girma tana da ayoyi guda 111 kuma sura ce makkiya tana cikin sururi yan maka kuma sura ce wanda tana cikin surorin da ake ce musu a sun fara da alhuruful muqatta'a surori wanda ake ce huruful mabani ko huruful muqatta'a min sura tana cikin surori da Allah ta'ala ya bude da wa'ansu baki da a karatun gida karatun allo ake ce masa kuraman baki wanda surori ne guda 29 a cikin alkur'ani wanda Allah ta'ala ya bude irin wannan karatu da su wa'ansu alif lam mim wa'ansu alif lam mim sad wa'ansu alif lam ra wa'ansu alif lam mim ra wa'ansu kaf ha ya ayn sad wa'ansu da simim wa'ansu taha wa'ansu da sin wa'ansu hamim wanda ake ce masa hawami wada qaf wani nun da sauransu idan ka jero su a qur'ani gaba daya sun kai guda 29 wanda qur'ani ya bude kowace sura da abin da ake ce masa kuraman baki wanda a galabiya malamai suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi wannan kuma shine fassara wanda tafi kusa da abin da ɗalibin ilimi ya kamata ya zauna ka waɗannan surori guda 29 wata hikima ta Allah dukkansu makiya ne in ban da ƙwaye biyu kawai in ban da suratul baƙara da suratul ali imran amma dukkansu makiya ne su biyu ne kaɗai madaniya daga cikin waɗannan surori guda 29 a malamai sun yi ta gano akan waɗannan muqatta'atul huruf din waɗannan kuraman baki wanda Allah ta'ala ya bude waɗannan surori da su daga cikin malamai wanda magana su ta furin jayi akwai wanda suke cewa anna hamilul mutashabihat suna cikin mutashabihat domin qur'ani dama fihi ayatun bayyinatun ko makamu ibrahim ko kuma akwai aya bayyana wa ukhra mutashabihat akwai ayoyi bayyananu wa ansu kuma mutashabihai wanda la ya'lamu haqiqat tawilahu illa Allah wanda Allah ne kadai ya san irin fassarar da wannan ta kusa wa'ansu malamai sun ce a mutashabihat ne allazi la ya'lamuhu illa Allah ko la ya'lamu tafsirahu illa Allah a imamu shaukani ya ce waɗannan surori wanda suka fara da wannan harufa ya ce suna cikin mutashabih min alquran wa ghalaza alqawlu ala man qala fiha bi ra'yi ya tsananta magana kan mutanen da suke kutse wajen faɗar ra'ayi bisa irin waɗannan harufa ko farkon waɗannan surori ya yarda cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik wannan shine fahimtar Imam Shaukari Allah ta'ala ya masa daga cikin malamai akwai wanda suke cewa innal murad min al huruf al muqatta'a ma'luf cewa irin waɗannan muqatta'atul huruf din to manufarsu a bayyane take sananniya ce fala yujuzu an yuraddu fi kitabillah ma la yakunu mafhuman lil khalq suke cewa bai dacewa abu zo a qur'ani a ce ba a san shi ba ko ba a fahimce shi ba wannan kauli na wasu malaman kenan imamu amiru sha'abi yake cewa da imamu sufyan sauri wa jama'atu min al muhaddithin da wa'ansu da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce hiya sirrullah fil qur'an waɗannan surori guda 29 sun ce sirrullahi ne fil qur'an sirrun Allah ne boye cikin alqur'ani fayye min al-mutashabih iya cikin mutashabihai alladhin farada Allah ta'ala bi ilmihi wanda Allah ta'ala ne kadai ya ainihin san me yake nufi da irin wannan farkon fawatihu suwar daga cikin surori na huruful muqatta'a wannan fahimta ce ta Imam Ash-Shawkani ko Sha'abi da Imam Sufyan sauri Allah ta'ala ya musu rahama har ma suke cewa wala yajibu an yatakallama fiha baya dacewa dinga kutsa baki ana magana a kansu walakin nu'minu biha wa naqra haka ma ja'at min imani da su kuma muna karanta su kamar yadda suka wa ruya hadha alqawl an abi bakr as-siddiq wa ali bin abi talib radiyallahu anhuma wannan magana ta imam as-sauri da ash-sha'bi sun ce magana ce da aka cirato ta tun daga babban sahabi khalifa na farko sayyidina abubakar radiyallahu anhu da kuma khalifa na hudu sayyidina ali bin abi talib Allah ta'ala ya kare da shi imam abul laisu samarkandi yake cewa akwai asar daga umar dan kattab da kuma usman bin affan da abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare jaris annahum qalu al huruful muqatta'a min al maktum suka ce waɗannan harufa da Allah ya bude irin wannan surai da su suna cikin rufaffun al'amura alladhi la yufassiruha wanda ba wanda ya san fassaro sai Allah wannan magana ibn hazam al-andalusi a cikin littafinsa na al-ihkam fi usul al-ahkam shi ma ya bayani game da wannan har ma yake cewa wa zahaba ibn hazam min man sual an fawatihu suwar ya hana ibn hazam ya hana tambaya akan irin waɗannan mafattahata wannan muqattatul huruf din ko a ce me ake nufi da alif lam mim ko alif lam ra ko ta'a ko yasin to ibn hazam ya ce haramun ne ma kai tambaya akan wannan domin suna cikin mutashabih wanda Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu ya ce fa haramun ala kulli muslim haramun ne kan kowane musulmi an ya liba ma'ani alhuruful muqatta'a a ce ya zuba ido ko ya kafa kai dole sai ya gano ma'anoni na wannan muqatta'atul huruf kamar yadda bayani ya gabata waɗannan surori guda 29 kamar yadda suke ga sunan akwai wanda suka fara da alif lam mim to surori ne guda shida akwai suratul baqara akwai suratu ali imran akwai suratul ankabuti akwai suratul rum akwai suratul luqman akwai suratul sajada waɗannan su suka fara da alif lam mim su guda shida akwai alif lam mim sad suratul a'raf wanda ita kadai ta zo da irin wannan zirin akwai alif lam ra wanda su kuma su biyar ne a qur'ani akwai suratul yunus akwai suratul hud akwai suratu yusuf akwai suratu ibrahim akwai suratu hijir waɗannan su ne alif lamra guda biyar akwai alif lamimra suratu ra'ad wanda ta zo da irin wannan karatu ita kadai akwai kafa haya ainu sad suratu maryam ita ma ita kadai ce akwai taha suratu taha akwai dasimim wannan su biyu ne suratu shu'ara da suratu qasas akwai dasin ita kadai ce suratu naml akwai yasin ita kadai ce akwai sod ita ma ita kadai ce akwai hawamim wanda sun fara da ghafir fusilat zukhruf dukhan jasiya ahqaf sai kuma suratu shura hamim ayun sin qaf si qaf sinun idan ka tattara duka su guda 29 ne qur'ani ya zo da su da irin wannan zirin to abinda malamai suke cewa duk sun yi maganganu masu yawa kamar wanda bagon maganganun bane nan amma dukkan maganganunsu malamai da suke kusato da ma'anonin alkur'ani kusa da masu fahimta ko kusa da masu saurare sun ce ba sa wuce ma'ana guda biyu kawai na farko dai irin waɗannan tsororin sun zo ne domin al'ijaz gajiyarwa ga wanda suke cewa ƙur'ani magana ce ta ɗan adam waƙa ce sihiri ne bokanci ne an gane ko waƙe ne to domin a nuna musu ƙur'ani ba waƙe ba ne sai zo da irin wannan tsari in kun kula na ce dukka guda 27 duk makiya ne kuma inda aka sha fama da ƙalubale mafi tsani a gari maka ne ƙur'ani yana cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina كنتم في ريب مما نزلنا على قبلنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Allah cikin bakara yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazala ala abdi har in kun kasance kuna shakka da kokonto akan abin da Allah ya saukarwa da bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fatu bi suratin min mithli ku zo da sura daya irin alqur'ani da irin tsarin ta da dadi da zaki na irin abin da qur'ani yake bayarwa to har in kun ce ba maganar Allah ba ce to kuma an ƙalubalance ku ku zo da irin wannan maganar kuma larabawa ne kamar yadda ƙur'ani ba larabe ne ƙur'ani ba larabe ne kuma yaranku ne Allah ya saukar da ƙur'anin da shi in har magana ce ta ɗan adam wani ne ya koyawa manzon Allah ba wahayi ba ne to Allah ya ba ku ƙalubale ku zo da kwatankwacin sura ɗaya ko mai gajeren karatu kamar mai ayo guda uku suratul kawthar ko suratul nasr ko suratul asr ko zo da ɗaya daga cikin waɗannan suru da tsari mai kyau irin na ƙur'ani ne an ce akwai musalimatul kazzab da ya ji irin wannan ƙalubalen sai ce a ai mu ma za mu iya sai ma ya ce iya da surutul fili tasa kaga tun daga nan ma ya fada ai tun da ƙur'ani ne mai surutul fili ai ya ce eh shi ma iya da surutul fili tasa sai aka ce zo da ita sai yake cewa surutul fili tasa ita ce zai fara da malfilu malfilu wa ma'adara kamar filu laha zaidun ɗawilu suka ce kai wala musulma wannan bai kama da na muhammadu ba daga ji ƙarya ne wannan yan fadarsa ma suka ce wannan ba irin ƙur'ani ba domin ƙur'ani ya sha babban da kowane magana ƙur'ani maganar allah ce ba abin da za a kamanta alƙur'ani da shi to kun ga wannan ƙalubale ne a ɗaya daga cikin irin wannan surorin in har ƙur'ani kun ce ya zo daga wani allah kuna shakka to ku zo da wani samana ku zo da irin naku ƙur'anin ya yi daidai da wannan alƙur'ani da balaga da fasaha da mantiki da nahau da sarfu da komai ya yi daidai irin na ƙur'ani Allah ya kalubalace su wa kasa a surori daban-daban suratu hud ta zo da wannan suratu yunus ta zo da wannan duka Allah ya kalubalace su sun kasa yi sai Allah ce fa illam tafa'alu walan tafa'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah ya ce fa illam tafa'alu ai fa illam tafa'alu fil madi walan tafa'alu fil mustaqbal in da kun kasa lokacin da manzon Allah iya na ana kalubalantar ku zo da abin da ya kama da Qur'ani kun kasa to har abada ba za ku iya zuwa da kamar alqur'ani ba shine fa illam tafa'alu walan tafa'alu in har da kun kasa to har abada ba za ku iya yi ba domin qur'ani kalamullahi ne ba abin da ya kama da shi a dukkan magana ta wani dan adam to kun ga wannan zai yi daidai da kusan ma'anar da aka faɗa cewa ijaz ne qur'ani ya zo domin ya kalubalanci masu cewa ai shi qur'ani magana ce ta dan adam ba sakon Allah bane ba maganar Allah bace in dai har da magana ce ta dan adam to da kuma ku zo da kwatankwacin magana irin wannan Allah ya kalubalance su a gurabe da yawa wannan kalubalen sun kasa amsa shi saboda haka suka karye suka faɗi dole wa an suka sallama da alkur'ani maganar Allah ce an fahimta abu na biyu daga cikin irin abin da malamai suke faɗa shine kuma duk wannan surorin suna da alaka kai tsaye da Qur'ani duk harafi da aka faɗa daga cikin wannan muqattatul huruf din to suna da alaka da alqur'ani kai tsaye farko bakara Allah ta'ala yake cewa
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Allah ce alif lam mim wanda zamu dau fasara ta magabata cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ta da wasu ce haramun ne ka dinga kutse wajen irin waɗannan huruf kace zaka fassara su domin Allah bai fassara su ba manzon Allah bai fassara su ba sallallahu alaihi wasallam Allah ne kadai san abin da yake nufi da su sai Allah ce zalikal kitab kaga ana kammala su sai maganar Qur'ani ta biyo baya zalika iya cikin ismul ishara ismul ishara lil qarib akwai ismul ishara lil ba'id akwai ismul ishara lil qarib akwai ismul ishara muannas akwai ismul ishara muzakkar zalika ismul ishara ne lil qarib ko muzakkar akwai ismul ishara al qarib al muannas ne hazihi akwai tilka wanda kuma ismul ishara ne lil ba'id al muannas an fahimta to qur'ani sai aka ce zalika ma'ana wancan ismul ishara lil ba'id kenan wancan in a kusa ne haza za a ce ko hadhihi in a nesa ne zalika ko tilka ga qur'ani a gaban mu ranka da ma gashi a gaban su ko kowa to amma an ce zalika wancan kamar qur'anin baya kusa da mu to malaman balaga suka ce an ka ismul ishara na ba'id ga alkur'ani domin kololuwar darajarsa an bayyana domin an ce duk wanda ya ce lahira da hadin alkur'ani to za a ce ikra warqa waratti ta karanta ka rera kama an ta taratul fi duniya kamar da kake rera karatun alkur'ani a duniya za a dinga upgrading naka ana ƙara ma daraja ka gashi a gunka a hannunka gashi a kirjinka amma ya kai ka mafi kololin daraja kai ko a duniya ni misalin da kowa zai fahimta ai ana abubuwa na musabakan alkur'ani makaranti da lokal government da jiha da kungiyoyi a yau da Allah zai yawa wani dan talaka arziki na haddace alkur'ani babansa a ce ba a san shi ba ba wanda ya san shi to sai ka ga sarkin musulmi ko gwamnan jiha ko shugaban ƙasa ya zo suna gaisa da wannan ɗalibi ko iya naɗa masa rawani kaga ƙur'ani ya kashe matsayin da in ba shi ba mai kashe wannan matsayi to kun ga tun a duniya ƙur'ani zalika ne duk wanda ya karanta shi ya haddace shi yake ƙoƙarin aiki da shi to babu shakka girmansa iya da nisa darajarsa mai nisa ce darajarsa ba a kusa take ba duk da kuna ganin alaramomi kuna cakuɗa da su kuna fama kuna tashi to amma har agun Allah matsayinsu iya da girma har agun Allah domin manzon Allah ya ce da Allah zai riƙe wa'ansu mutane iyalansa to da ma'abota Qur'ani sune iyalan Allah subhanahu wataala domin matsayin su da martaba su da kimusu to kun ga suratul baqara ta bude da kuma maganar alqur'ani a kusa da ita aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan alqur'ani babu shakka babu kokonto a cikin sa kuma shiriya ne ga almuttaqina waɗanda suke da tsoron Allah Allah ya mana arziki da tsoron Allah sai sura ta bi surtu al-imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل أتو دولة مصرية مشاهدين فاشي ko da mun mai gida ya zo mai gida na kuma siniya malam adam muhammad albani gombe allah ta ya kara lafiya ɗazun ne ya kira na awaya bai fi awa ɗaya bai ke shawala wajen kwana uku ba shi da lafiya hatta jan sallar juma'a ma yau bai yi ba domin jikin nasa ba da amma da yake magana ce ta ƙur'ani mata ɗaya daga cikin ɗalibansa amininsa masoyinsa wanga ya jawo jiki ya zo na san ba don irin wannan manasabar malam ba zai fito ba to malam Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya ƙara rayuwa albarka kuma akwai shugaban hisba na jihar malam muhammad rabi harun wanda shi ma muna tare da shi a wannan gu allah ta'ala ya kara albarka misali na biyu mara kansa surtu ali imran wanda allah shi alif lam mim sai ce allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum allah shine abin bauta shi kadai ba abin bauta da cancanta in ba allah ba sai ce kuma shine al hayyul qayyum rayayye kuma wanzacci wanda malamai sun ce suna cikin a wannan suna cikin asma suna cikin sunayen allah mafi girma irin wannan al hayyul qayyum sannan sai ce nazzala alaikal kitab kunga shi ma akwai alaka da qur'ani Allah ne ya saukar ma da wannan littafi nazzala alaikal kitabu bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injil kunga alif lam mim ga alqur'ani muna kan maganar mu kan cewa suna da alaka kai tsaye da alqur'ani sai sura ta uku suratu sa- suratu ah, al-araf ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين
Allah ce alif lam mim sad Allahu a'lam bi muradi bi zalik kamar yadda bayani ya gabata magabata haka suka ce sai Allah ya ce kitabun unzila ilayhi yazo bin nakira litta'zim wat tawqir domin girmama alqur'ani kitabun wani irin littafi ne gagaraba da sai Allah ce unzila ilayka wanda Allah ya saukar mashi ya rasul Qur'anin aka ce masa kitabun kuma shi ma manzan Allah aka sa demir a sunansa domin girmamawa girma ba su girma ga Qur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harjun min karka samu kunci a kirjinka game da alqur'ani mai girma litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin kai wa'azi da alqur'ani ka gargadi mutane kuma ya zama to albishir da ishara ga masu imani Allah ya samu na cikin su sura ta gaba suratu yunus alaihi salam ita ma ta fara da wannan ألف لام را Mm.
تلك آيات الكتاب الحكيم Allah ya ce alif lam ra sai ce tilka ayatul kitabil hakim tilka ismul ishara kamar yadda muka faɗa wancananka ayatul kitabil hakim ayoyi ne na alkitabu malamai sun ce in ka ji qur'ani ya ce alkitabu yayin shutu qur'ani ake nufi amma in wani littafi ne kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza amma in an ce alkitab to wannan sanannen littafin da yake gaban mu alqur'ani shi Allah yake hiya tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyi ne na alqur'ani wanda yake cike da hikima alkitabul hakim littafi ya cika da hikima babu shakka ma'abotan alqur'ani masanansa sun san irin hikimar da ke qur'ani idan kun duba alƙur'ani akwai surorin da su kaɗai suke da irin wannan karatu a cikin sura 114 yanzu ka ɗau suratul waqi'a ita kaɗai ta zo da irin wannan tsari ka ɗau suratul muhammad ko suratul qital alladhina kafaru wa saddu an sabila an sabila adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربك كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم دو هكا هكا دسكون دسكون ka duba ar-rahman allama al-qur'an dalakal insan allamahu al-bayan wan najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yadiqu anil hawa duk da haka ta kare ka dau daha ma anzalna alaykal qur'ani tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula haka haka ya kare to wannan sai al-qur'ani ba wani littafin da yake da irin wannan tsarin ba qur'ani yasa Allah ce tilka ayatul kitabil hakim ayoyin alqur'ani suna cike da hikima hikima wajen karantawa hikima wajen bayani hikima wajen fassarawa daga nan sai sura ta gaba ألف لام را Mm.
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير suratu hudin alayhi salam alif lam ra sai Allah ce kitabun ukimat ayatu littafi ne da Allah hikimantar da ayoyinsa ukimat ayatu Allah ne hikimantar da ayoyin Qur'ani yanzu ku duba irin tsarin da Allah yayi na raban gado a Qur'ani a cikin ayoyi biyu Allah ya gama raba gado gaba da duk wata rigima a je kotun ƙasa a je appeal a je supreme court a je wace ce ko dukkan ayoyi Allah ya in ba hikima ba akwai ɗaɗaɗin da ya zai wannan babu ka ɗau bashi rigimarsa da haɗarinsa da abubuwan da ke ƙarƙashin bashi a aya ɗaya Allah ya gama ta dayantin bidaini ila ajalin musamman faktub har ƙarshe din rigimar bashi idan ka ɗau masa'il na auratayya idan ka ɗau suratun nisa'il kubra da subra sun gama suratun nisa da kuma suratun talaq a wannan surarwi guda biyu duk wani masa'il na aure Allah ya gama da su to kaga uhukimat ayatu summa fussilat sannan Allah ya rarrabe daki daki innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hasr qur'ani rarrababbiyar magana ce in an fara wannan sai a fara wannan in an fara wannan sai an gama sannan a dora wannan kun duba gashi suratu yunus aka gama suratu hud aka gama suratu yusuf aka gama suratu ra'd qur'ani ya zo da magana rarrababbiya yasa wasu daga cikin malaman balaga sun ce qur'ani tasarsul ne sun tafi kan tasarsulul qur'an ma'ana kaman ce ne farkon sa iya da alaka da karshen sa haka wasu malaman su ce sun mafassala min dun hakimin kabir qur'ani ya zo da wani kwararre wanda ya iya kuma ba wanda yake shi iyawa shine Allah subhanahu wataala daga nan sai sura ta gaba ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Allah ta ce alif lam ra surtu yusuf ko tilka ayatul kitabil mubin shi ma tilka ayatul kitab wancanan ka ayoyi ne na alkitab littafin Allah alqur'ani almubin wanda yazo da bayani daki daki filla filla abu ne a bayyane mubayyan wanda ba wani abu mubham a qur'ani in kaga an yi abu sai dai kaucewa ko rashin fahimta ko son zuciya amma qur'ani dare dake tafiya bayaninsa duka a fili suke ayatul kitabil mubin hi suratul ra'd
ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب Mm.
والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah ce alif lam mim ra kun ga ce aka ce alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra nan kuma sai aka canja alif lam mim sai a ƙara rawo kuma yayi daidai yayi dadin fada kuma wani abu sai qur'ani alif lam mim ra sai Allah ce tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na wannan littafi ayoyi ne na alqur'ani tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda ubangiji ya saukar ma gaskiya ne in ma kana shakka game da alqur'ani Allah ya ce gaskiya ne ba wata shakka ba wani kokonto a qur'ani duk abinda kaji qur'ani ya hukuntar ya zartar gaske ne wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq suratul ra'd farkon ta iya da alaka da alqur'ani kamar yadda duka waɗancan ƴan uwanta suke da alaka da alqur'ani sura ta gaba a gurguje suratul maryam ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد afuwan surtu ibrahim alaihi salam allah ce alif lam ra alif lam ra allahu alam bi muradihi bi zalik sai allah ce allah ta'ala ke cewa tilka ayatul kitab kitabun kai anzalnahu ilayk kitabun anzalnahu ilayk littafi gagarabadau wanda babu irinsa babu kamarsa sai allah ce unzila ilayka allah ne ya saukar ma da shi kun ga alif lam ra ga magana alqur'ani kitabun unzila ilayka ya- saukar da alkurai daga Allah ne zuwa gare ka ya Rasulullah suratul hijr
ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ayoyin alqur'ani ne da ayoyin littafin alqur'ani da kuma abin karantawa mai bayani tilka ayatul kitabi wa qur'an almubin da alqur'ani wanda yazo da bayani filla filla dalla dalla kun ga ga alif lam ra ga magana alqur'ani ga alif lam ra ga magana alqur'ani daga nan sai sura ta gaba
كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا فابحى يا عين صاد الله أعلم بمرادي بذلك سألة ذكر رحمة ربك أئنا زام قنو لابار شيء نبي زكريا دي. إما كتي باع القرآن أولا أئنا ذاك كرنتا كغانو لابار النبي زكريا سيا قرآن باول لتافي دي زود لابار سنبا قرآن sai yake cewa shi zikiru ai zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya fil qur'an ambatan rahama da jin kai da Allah ya yi wa bawansa annabi zakariya to ambata musu yi cikin alkur'ani kaga shi ma alaka gashi ga alkur'ani ke sura ta gaba
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى shi ma taha kamar yadda wasu suke cewa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ibn azum ya ce haramun ne an gane ko a bar shi a haka Allah ne sun abin da yake nufi sai ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa qur'ani bai saukar ma da alqur'ani dan ka sha wahala ba yasa malamai suka ce cikin abubuwa guda uku ba wahala a cikin su na farko karanta alqur'ani duk wanda yake karanta alqur'ani da ikilasi wallahi malamai sun ce duk wahalar duniya sai Allah ya sassauta masa kuma wahalar lahira inda ya mutu da ikilasi ba shi balita domin karanta alkur'ani ba wahala a ciki ba tsiyataka abu na biyu biyayya ga mahaifa duk mutumin da yake biyayya ga mahaifansa yake musu hidima yake musu da'a da biyayya to shi ma sun rarrabota da wahalar duniya domin annabi isa alaihi salam yana cewa walam akun a wanda yake cewa barran biwali da tiwali mai ji'alni jabbaran shakiyya a cikin biyayya ga mahaifata da nake Allah baka sanya ni jabbari ba kuma rashin arziki biyayya ga mahaifa ba wahala cikinta abu na uku addu'a walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya duk mutumin da yake addu'a da ikilasi kuma da gaske shi ma sun rarrabota da wahalar duniya dan uwa ka rike karatun alqur'ani ka rike biyayya ga mahaifa sannan ka rike addu'a waɗannan maganin wahalar duniya da lahira an fahimta sai sura ta gaba
طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين
Allah ce tasihim Allahu a'lam bi muradi bi zalik tilka ayatul qur'an ayoyin alqur'ani ga tasimim ga alqur'ani tilka ayatul qur'an wa kitabin mubin suma ga alaka da alqur'ani a cikin muqattatul huruf yi sura ta gaba
طاسين تلك آيات الكتاب المبين suratul qasas Allah yace tasimim tilka ayatul kitabil mubin ayoyi ne na alqur'ani mai bayyi mai bayani mai bayani daki daki ɗaya bayan ɗaya daga nan ba
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
Allah ya ce alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yi an yi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane suna zaton dan sun ce sun yi imani da alqur'ani kuma sai Allah ya ki jarraba su a yawan imanin ka yawan yawan jarrabarka shi yasa aka ce ashaddu nasa bala'an al anbiya duk wanda ga Allah ya fi jarraba shi to ba ba Allah baya san su bane hasali ma magabata sun dau jarrabawa daga Allah soyayya ce domin Allah iya san annabawa sai sa yake jarrabar su ba dan baya san su bane har ma ake cewa idan sahabi yayi kwana biyar shida lafiya kalau ba ciwon kai ba asara ba tuntube ba karaya sai ya zauna yake tunanin imanin sa ya rabu imanin sa bai ci gaba domin jarrabawa imani ce kuma jarrabawa tana ƙara wa mutum matsayi a gun Allah matakar ya haƙura ya sallama wa Allah wannan jarrabawa Allah ya ba mu jarrabawa da za mu iya yi babban malami a shek isa ali ibrahim fantami Allah ya ƙara masa lafiya a wani karatunsa yake cewa kar ka yi addu'an kar Allah ya jarrabe ka domin Allah har rantsuwa sai ya jarrabe mu sai dai ka yi roƙon Allah ya baka jarrabawa da za ka iya ci kada jarrabawa ta tafi da imani ka amma ba a roƙon Allah kar Allah ya jarrabe ka ba zai yi ba Allah rantsuwa sai ya jarrabe kowa daga cikin mu sai dai Allah ya ba mu ikon jarrabawa cin jarrabawa da yi ba daga nan fana
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون suratul rum Allah ke cewa bayan alif lam mim ghalibatur rum fi adnal ard a gulibatun rum an runjayi rum fi adana al'am cikin al'amari da yake kusa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo yaki na ghazwatul ahzab wanda Allah ta'ala ya sa tsoro a zukatan masu imani a daidai lokacin mazala suna gina ganuwa ta kewaye garin madina da ya ɗau diga ya buga sai wani dutse ya fitar da haske sai ke cewa an biyan albihir za mu ciro mu da yaƙi za ta dawo ƙarƙashin musulunci da ya sake bugawa na biyu sai ke cewa Allah ya mana alkawari paris ita ma za ta dawo ƙarƙashin musulunci a lokacin suke ta mamaki ya za a yi muna cikin tsoro fita ma ta gagare mu kana mana wannan amma masu imanin ga suke sallama domin la yadiku anil hawa in huwa illa wahayyu to yan uwa akwai bayanai da yawa ga malamai sun zo dole zamu tsida wannan bayanai game da wannan surori guda 29 da suka bude da irin wannan muqaddatul huruf domin kada lokaci ya ci mana da yawa wannan a takeice guda 29 da muka lissafo duka suna da alaka da alqur'ani suran da zamu tashi kanta suratu yusuf sai Allah ce tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitabil mubin ayoyin Allah mabayyana suna cikin alqur'ani mai girma ayoyin Allah wanda suke a bayyane bayani filla filla daki daki to suna cikin littafin Allah alqur'ani mai girma saboda ka wannan shine bude dan ba da bismillah na wannan zama kuma na wannan tafsiri na mako mako insha Allah saboda ka kamar yadda muka sanar za mu dora daga kan surtu yusuf alaihi salam kamar da karatu mai tsaye da mu kuma za mu dora kan wannan in Allah ya yarda kuma kamar yadda muka faɗa tafsirin zai kasance bil ma'sur ne tafsirin alqur'ani da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun magabata daga cikin salafus salih idan Allah ya kaddara wani masail ya zo na fiqhiyya ko masail na wani al'amari da yake da fa'ida to za mu yi kokarin takaita abin zuwa ga al'umma kuma in har da akwai tambaya ga mahalatta tafsirin to ba hana ba amma ni zan fi son tambaya rubutacciya wanda wai Allah za a bai ikon nazari da karantawa da ganin abin da ya kunsa ina na fi bukatar wannan a lokaci bayan lokaci na ga tambaya a rubuce zan iya zuwa ne nazari kafin a samu baki ya bada amsa domin tambaya tana da hadari a addini ba Muhammad dan Hanbal yake ce duk wani malamin addini da zai hau kujerar ta'alim ko mimbarin juma'a to ya san shi wakilin mazan Allah duk abin da zai faɗa kar ya faɗa son zuciya kar ya faɗa ƙarya kar ya faɗa abin da zai burge mutane da san manzon Allah yake wakilta Imam Malik Allah ya masa rahama an nado wani daga Iraq Basra Kufa ya zo mai da tambayoyi wajen tambaya yadda ake faɗa son kai 60 da wani yanzu an aiko ni na ma tambayoyi duk ana buƙatar amsar su a yankin da ya zo ya karanta wa imam mali duka zai ce a wannan tambayoyin na gaba ɗaya ni uku na sani kawai ya bashi amsar kai kuma yanzu haka zan koma na ce imam mali bai sai ce wallahi hukuma ka sa lasifika ka tara mutane ka ce ka je ka tambayi malik ya ce bai sani ba sai me kuma daga nan malam ɗaliban suka ce la adari nisbul ilm amma tambaya ka ce baka sai to rabin ilimi aka ba za ka iya zuwa ka binciko wata rana abu hurairah Allah ya kare da shi ya zo iya yawo garin madina sai wani bawan Allah ya tambaye shi wata tambaya ta addini sai ba shi amsa sai garza ya tambaye manzo Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wani ya tambaye ni ga amsar da na bashi sai ya ce me kace masa sai Abu Hurairah ya ce haka haka nace masa ya faɗa abin ne faɗa masa sai ke ce ka halaka halakar da shi halaka wa halakat ka koma ka same shi ka warware mai fatawar ba haka take yaje kasuwar Madina iyaye kuwa da bakinsa ina wanda Abu Hurairah ya bashi fatawa manzon Allah ya ce ya halaka ya halaka sai da ya nemo shi warware wannan fatawar domin ita fatawa tana da haɗari a matsayinka na ɗalibin ilimi da iyaye malamai to wakilcin manzan Allah ake ya irin waɗannan gurabe sau da ka a kiyaye ba da fatawa da rahin sani ko ba da fatawa da son zuciya ko ba da fatawa don burgewa ko neman girma wannan ba daidai ba ne Allah ta alaima da jagora kuma duk wanda ya ji kuskure dama mu ɗaliban ilimi ne zai iya zuwa kai tsaye ya same mu ko ya rubuto domin a gudu tare a tsira tare duk wanda ya ji kuskure ba daidai bane ya bari shi da koma gefe ce ai ya ji kuskure a gun kaza ya ji kuskure a gun kaza ko ko bai biya ne to duk wanda ya tafi da kuskuren babu shakka akwai laifin ka ciki a sanar da kuskure sai a gyara wannan shine daidai da karshe ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi akwai babban malamin mu shi malam Muhammad Adam Albani Allah ta'ala ya kara masa lafiya da kuma shi kwamanda na hizba da sauran manyan baki da suka zo wannan gurgu Allah ta'ala ya kowa albarka akwai alai shehu bindiga wanda shi ma muna tare da shi a nan wanda shi ma ya tsaya tsayuwar mai daka wajen gudanar wannan tafsiri Allah ta'ala ya masa albarka ya masa albarka ya masa albarka akwai wakilin kwamishina a alhaji mijin yawa shi ma ya zo wannan gumu na tare da shi Allah ta'ala ya masa albarka da sauran malamai da sauran ɗaliban ilimi masu yawa ga sunan ta ko'ina dole za mu samu matsayi a nan domin lokaci ya ja insha Allah za mu taƙaita a nan da kuma fatan Allah ta'ala ya mana jagora kuma Allah ta'ala ya kai mako mai zuwa sannan sai mu ɗora daga inda muka tsaya muna ƙara tabbatarwa da al'umma cewa wannan unguwa ta fantami unguwa ce ta malamai kuma kowane gefe akwai malamai na addini ba wai an zo a karantar da su wani abin da ba san shi ba domin zama gun karatu da karatun ibada ne a zauna ka ji karatu ko ka ji ana karatu ko ka zauna gun da ake karatu to shi ma kansa ibada kake wa Allah to muna fatan da mu da su duka Allah ya hada mu cikin wannan ibada daga kusan karshe muna addu'a ga datta wannan unguwa da suka girga mu gidan gaskiya irin su Alhaji Bakwatin Fure muna mai addu'a Allah ji kansa Allah ya gafarta masa da sauran manya-manyan datta na wannan unguwa da malamai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ya sa aljanna ci makomarsu ita ma daya daga cikin iyalan wannan gida Hajiya Yarwa muna mata don Allah ya ji kanta Allah ta'ala ya gafarta mata shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya masa jagora abubuwan da ya sa daga bana alkhairi Allah ya cimma masa shi abinda kuma ya doso shi da shar Allah bai tsaro da kariya Allah ya bashi ikon yin daidai a rayuwarsa matsayinsa da kujerar da yake ka Allah ka bashi ikon yi wa addini aiki Allah ya sa ya zamanto abin alfahari ga musulunci ga musulmai gaba daya muna ƙara addu'a da fatan alkhairi ga 'yan uwa 'yan media wanda babu dare babu rana da kudinsu da lokacinsu da tsarinsu duka suna yada wannan karatu a ko'ina jiya daga cikinsu ɗaya yake ce mun daga wata ƙasa ko switzerland ko wane ne akwai switzerland yau gashi ma a kusa da ni wani iya bibiyar karatu mu na sokoto su ce akwai darasi ɗaya da ba a yi ba da Allah iya buƙatar a tura masa daga switzerland can ƙasashen turawa maka gudunmawarsu ce take kai maganacin banda a cikin ƙasa akwai wani bawan Allah a garin Sokoto yake ce mun akwai wata karatu da muka yi da muka taɓo irin mahaukata da suke kwana a bola da juji da kasuwa muka jawo hankalin shugabanni su ma suna da haƙƙi cikin dukiyar ƙasa a musu tsari ya ce wallahi wannan karatun ya sa wasu ƙaranar hukumi a Sokoto state suka sa kwamiti game da kula da mahaukata da masu ƙananan ƙarfi da masu kwana a titi aka musu tsari da za a ke killace su kaga babu shakka dole a yi wa 'yan midiya addu'a gaskiya suna kai saƙon nesa wanda muke tare da su ga suna nan dubban mutane to amma waɗanda suke jin mu a nesa sun linka sun linka akwai mata a cikin gidaje da wayoyin suna kallo akwai wa'ansu wanda suna can da nesa amma suna bibiyar mu har ma kaji suna tambaya fiye da wanda iyagun sun fi fahimta fiye da wanda yake saboda ka dole mu yi muku addu'a da kuma Allah ya kara muku ikilasi da mu da ku duka wannan aiki ne muke wa addinin Allah Allah ya karba mana duka da mu da ku da dukkan wanda ya zo wannan kuma rayuwa kowa fatan alkhairi za mu samu matsaya anan domin akwai jawabai da za su gabata insha Allah za mu tsaya anan Allah ta'ala ya mana albarka kafin shi malam albani ya zo za mu gabatar da komanda na hizba malam rabi'u harun wai Allah akwai sako domin su kullum ba sa rabuwa da sako suna da alaka da zaman lafiyan al'umma da tsaro da kuma abin da zai kama na ci gaba a rayuwar ta duniya da lahira muna yi wa komanda barka da zuwa da kuma fatan zai ƙara su don da sako in babu kuma sai mana fatan alkhairi Allah ta alai albarka
ana saboda lokacin da mana albarka ya zai yi cikin ta kace
So, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah dan dai malam yayi umarni ne amma kasancewa ga malam albani ne nan kuma ga yanayin lokaci ya kamata sai a takaita gare shi ni kan nazo sai a ce ko da na yi